الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوني مجلس منا همسين أتكين وانا للتافي كتاب التوحيد daga wannan masallaci na al'afat babi na 60 kuma za mu tashi majalisi na 50 kaset na 50 kenan ko amma nan ban babi din a littafi shi kuma babi na 60 babu ma ja a fi munkiril qadar babin game da abin da ya zo ga wanda yake wanda bai yadda da kaddara ba yana musanta ta yana ga al'amura suna faruwa ba tare da sanin Allah ba ko kuma mutum ne yake zaɓa wa kansa faruwan abu babu mashi'a ta Allah a ciki wannan babban kuskure ne kafirci ne ga Allah kuma kafircin babba a riƙe hukuncinsa hukuncinsa kafirci ne ga Allah karka bari zuciyarka ta ke rawa game da ayyukan Allah subhanahu wataala me yake nufi da kaddara kaddara sirri ne na Allah subhanahu wataala ba wanda ya san wannan sirrin sai shi kadai ita ce kaddara yanzu yau da muka yi sallan asuba babu wanda ya san da shi za a yi sallan asuba din sai da aka yi yanzu a cikinmu nan akwai wani ya saba tsayawa a sahunsa a gurin da ya saba tsaya amma yau an canja masa sahu ya san da haka bai san da haka ba kaddara kenan a ɓoye take Allah kuma da ya rubuta tintinin yana rubuce yanzu bawan Allah nan da ya shigo masallaci a jiya bai san a wannan time din ne zai shigo masallaci ba sai yanzu da ya shigo tsanin ce kaddara ta ubangiji idan kai kudi baka san za ka yi kudi ba amma Allah yana sane lokacin yana nan ya kaddara sai ka yi mutum nawa suka gama shiryawa za su yi kudin gobe za su yi aikin kaza kuma Allah ya birkita lamarin wanda ba naka bane sirri ne na Allah boye kenan a ranar da kake son ba zai yi ba wannan ita ce kaddara mutun nawa suka kwanta rashin lafiyar da ake ga gobe jibi za su tafi amma su rayu shekara 30 kuma da lafiya a cikin kasar nan akwai gwamnan da kullun in an waye gari jira ake aji mutuwansa a kasar nan gwamna za ku sani kullun jira ake yaji mutuwansa kuma gwamnoni da yawa sun mutu kuma har yau yana raye shugaban kasa ma ya mutu da ya fi shi lafiya amma shi yana raye su kaddara ta ubangiji ba musanta ba a rufa take sannan mutum nawa baka taba tsammani za su mutu ba kuma su mutu kaddara ta ubangiji ke to kaddara ta ubangiji sirri ne na Allah boye Allah subhanahu wataala kai ta azurta mu da kaddarori masu kyau to wannan shine babi na kaddara babi na kaddara mutane sun kasu kashi uku amma ba na so mu shige mu shiga wayannan rigingimu na mutane guda uku bari mu dauki na ahlus sunna kadai mu ka mai kyau ka gane mai kyan duk sanda mara kyau ya zo maka ba za ka ba za ka karbe shi ba ahlus sunna wal jamaa su abin da suke fada dukkan abin da zai faru da kai na kaddara duk abin da zai faru da kai na kaddara akwai kaso kaso a ciki na farko mu rike abin nan guda uku ita kaddara tana da matakai guda hudu kaddara tana da mataki guda hudu na daya ubangiji yana sane shine ilimi na Allah Allah yana sane da duk abin da zai faru mu rike wannan guda hudu ne abu hudu ne ka rike su a kaddara na daya ilimin Allah Allah duk abin da ya faru yana sane da ranan da lokacin da time din da yadda abin zai faru ilimi na Allah na biyu yana rubuce kullu zalika fi kitabin haka Allah subhanahu wataala ya faɗa wa ma min ga'ibatin fis samawati wal ardi illa fi kitabin mubin duk wani abu boyayye da bayyananne da yana rubuce a cikin kitabun mubin wannan shine na biyu ilimi da rubutawa Allah yana sane kuma ya sa a rubuta ya rubuce shi abu na uku Allah sai ya nufa Allah subhanahu wata'ala shine yake nufa in bai nufa ba abin da zai faru to ka sani kai kuma bawa a lokacin da Allah ya nufa kai ma kana da wani kaso na nufi sannan sai kuma kasancewa Allah shi ya halicci wannan ibada ne shi ya halicci wannan aikin afuwa ba ibada ba aikin da ka yi to Allah shi ya halicci aikin ko na shari ko na alkhairi in na alkhairi ne dama musa alkhairi ne a cikinsa in na shari ne akwai hikima yanzu idan mutum ya je shagiya akwai wata hikima a ciki ta Allah shi ya san kayansa wata hikiman kuma ta fito saboda mutum shi mai taurin kai ne zuciyarsa ba ta da kyau akan Allah yana munana wa Allah zato karatunmu na jiya wajen muna zai yana ga zai yi wa Allah komai ya zaɓi zai yi haka ɗin ya yi azaman zai yi ubangiji kuma ya zartar masa da kayansa wannan su ne kaddara to akwai hadisai karkashi hadisin abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yadda abdullahi dan umar yake cewa saboda imani da kaddara abu kaza ya faru da kai karka yi karatun jiya da na yi kaza da kaza a'a qaddara Allahu ma sha'a dama haka Allah ya kaddara Abdullahi dan Umar yake cewa wallazi nafsi ibn Umar bi yadi na rantse da wanda ran Abdullahi dan Umar yake hannunsa shine wa Allah yace ya rantse da Allah law kana li ahadihim duk mutanen da suke shakku akan kaddara basu gama basu yadda da kaddara ba da ɗaya daga cikin su yana da mithlu mithla uhudin zahaban a ce girman dutsen Uhud din nan na zinare ne kusan da yadda zinare take yi duk zinare da ta kai girman wannan waya din kudin ta ya kai sama da miliyan 200 duk zinaren ta kai girman wayan nan dan yadda ka san sabulu in ka ga mai kaman girman sabulu 200 miliyan ne plus to a ce duk duwatsun garin nan ko dutsen girman Uhud ko duk wani dutse da ka sani ana hawa a yi minti 30 ba a haushi ba a sauko shi a ce duk girmansa zinare ne sun ba an fakta fi sabilillah sannan ka zo ka ciyar fi sabilillah ka bawa marayu ka bawa talakawa ka bawa marasa karfi ka gina masallatai ka gina kaza kai fi sabilillah ma qabilahu Allah minhu wallahi Allah ba zai karba maka ba wallahi Allah ba zai karba maka saboda ba kai imani da ɗaya daga cikin rukunan imani guda shida domin rukunan imani guda shida ne tumina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi shi isa a karatun mu na jiya mun yi maganan wanda za su yi aiki da da kaza muka kasa na ƙarshe kashi biyu wanda zai ce da abu kaza ya faru inda alheri ne yana da lada da wanda zai ce da abu kaza kaza ne inda shari ne yana da zunubi sai muka ce duka ladansu da zunubinsu yana tattare ne da masu ilimi ne wancan tan yana da ilimi ne ya samu lada wannan dan jahili ne ya zama ne zai shiga wuta to masu kuɗi karka yadda kudinka ya zama kazabin kudi ta wace hanya a ce kana da kudi amma baka da ilimi baka zuwa makaranta zaka yi ta yin aikin arzikin aikin alheri ne Allah yana tsine maka ka gina masallaci baka sani ba tsine maka Allah yake yi ka taimaki marayu da miskine baka sani ba Allah yana tsine maka saboda ba da ilimi kai ba saboda akwai abin da yake ruguza ci abin da kai din amma kai ilimi zaka san abu kaza yana ruguza kaza yanzu rashin imani da kaddara sannan mutun nawa muka sani Allah ya ba su rufin asiri kuma suna aikin kwarai din amma a babin imani suna da matsala kaddaran ma bai dade tafi shi gani ke kudin ma shi sama wa kansa shi gani yake ba ba wanda zai samu kudi in bai abin da yayi ba kaga wannan da matsala a kaddara kaga yana ciyar da kudin sa ne a aikin banza Abdullahi Umar yace wallahi da duk duniyar nan kudin ka ne ka ciyar fi sabilillah amma baka imani da kaddara ba Allah ba zai karba ba yace hatta yu'mina bil qadari har sai ka imani da kaddara sun masu dallabi ƙaunin nabi sallallahu sannan abdullahi dan umar ya kafa dalili da faɗin annabi sallallahu al'imanu shi imani an tu'mina billah kai imani da Allah wa mala'ikati da mala'ikansa wa kutubi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wa yawmil akhir da ranar kiyama wa nu'mina bil qadri khairihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri kai imani da kaddara mai kyau da mara kyau kaga sai ka mana arkanin islam guda shida na farko imani da Allah kai imani Allah yana nan kai imani cewa Allah subhanahu wataala yana nan ka yi imani Allah shi ne mai halitta mai kashewa mai rayarwa shi kadai ake bautawa sannan ka yi imani da sifofinsa da sunakensa kyawawa shi ne imani da Allah ka yi imani da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ka yi imani da mala'iku mala'iku bayan Allah ne wanda Allah ya girmama su ba sa saba wa Allah ba mu taɓa ganin su ba ta ka yi imani akwai tun da Allah barta mana wa kutubi wa mala'ikati wa kutubihi ka yi imani da littattafan da Allah ya saukar littattafan da Allah ya saukar suna da yawa wasu mun san su wasu ba mu san su ba cikin wanda muka san su mun san su bi Ibrahim wa Musa mun san zabura ta annabi Dawud mun san attaura ta annabi Musa mun san linjila ta annabi Isa mun san Qur'ani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai imani da waɗanda ka sani waɗanda baka sani baka ce kullum min indi rabbina wal yawmil akhir wa rusulihi da manzanni manzannin Allah 315 wanda Allah ya aiko su yace su isar da sako 315 kamar yadda suka zo a cikin wasu athar sannan kai imani da ranar lahira ranar lahira kai imani za a yi tashin kiyama za a mutu kuma za a tashe mu sannan ka yi imani da kaddara na alkhairi da na sharri shine wani abu ne boyayye duk abin da ya same ka za mu samu hadisi na gaba zai nuna mana duk abin da ya same ka dama Allah ya kaddara kuma ba zai kubuce maka ba duk abin da ya kubuce maka dama a rubuce ki ba yadda za a yi same ka an ubada ibn samit annahu qala li ibnihi wannan sahabi ne an karbo daga ubada ibn samit Allah ya kara masa yadda ya gaya wa ɗansa yana yi wa ɗansa wa'azi wannan yake nuna cewa idan ubangiji ya azurta ka da yaya to ya zama na kullum su zama attached to you a guraren aikin alkhairi wasu ma suna ba da shawari in ɗanka is available ko tafiye-tafiye za ka yi kake tafiya da shi me dalili saboda zai ƙara maka juriya gurin da za a taɓa ka ka yi faɗa in ka duba ɗanka za ka yi sassauta kar ɗanka ya koyi mummunan hali ya koyi tsawa ya koyi kaza akwai wani abu da wata kiɗin kai kaɗai ne za ka iya aikata shi amma in akwai yaro za ka ci da cewa wannan fa kai tarbiya kake Allah zai tambaye ka Allah zai kaza sai ka kaja baya ɗanka kullum kana kusa da shi abinda ka ɗauko na karatu kana ce masa naka a waje kaza an ce kaza ba kyau abu kaza ba kyau ga yadda ake abu kaza in kai karatu iyalanka to sabai za ka samu kullum ‘ya'yansu attached to them ne to nan wajen Ubada ibn Samit sahabi ne annahu qala li ibnihi sai yana ga wa ɗansa yana yi wa ɗansa wa'azi yace ya bunayya ya kai dana innaka lan tajida ta'amal iman wallahi ba ka samu zaki da dadin imani ba hatta ta'lama annama asabaka lam yakul liqtiaka har sai kai koya kai ilimi ka je makaranta kenan ko ka gano a karatu cewa ma asabaka duk abin da ya same ka ko na alkhairi ko na sharri lam yakul liqtiaka dama tintinin ba zai kubuce maka ba wallahi sai ya same ka duk abin da ya same ka na alkhairi to fa ka san a ranan dama zai same ka kuma ba wanda ya isa ya hana wannan muka rike wannan karatu ka huta waye isa ya azubta ka waye isa ya hana ka arziki waye isa ya hana ka walwala waye isa ya hana ka jin dadi babu wanda ya isa Allah shine mai bayarwa ka je ka bude akawun guda 45 duk wannan akawun din fa wai na tara kuɗi fa ba wai akawun na na wani na wani alternative bane a'a banki kaza muna da matsalar mu'amala da shi abu kaza sai gane mu yi aiki da banki kaza a'a banki kaza ba zan yi aiki da shi ba iri kuɗi iri kaza gare in aiki da banki kaza ba dan haka ka bude ba ka bude ne kawai dan ka tara ka tara rana guda Allah ya kira ka ka bar su kuɗin me zaka tsaka ita tarawa ya zama manufarka tarawa ka samu matsala kuma wallahi in baka yi sa'a ba wanda shi kokolonsa babu maganar tarawa ma sai fi ka zaman lafiya kai haka ne ma ya fi ka zaman lafiya wane ne kokolonsa bai san tarawa ba tsuntsu tsuntsu da Allah akwai tsuntsun da kake ka taba ganin tsuntsun da yake in ya ci yau sai ya dauko na rana ya ce na ajiye annabi cewa yake cewa man tawakkala ala Allah haqqa tawakkulihi duk wanda ya tawakkali ga Allah tawakkalin gaskiya yarzuquhu Allah kama razaqa at-tayr aw kama qala sallallahu alaihi wasallam Allah zai azurta ka kamar yadda Allah yake azurta tsuntsu taqdu khimasan wa ta'udu bitana yace za ta tashi gari ya waye cikin ta ba komai amma za ta dawo a ciki kuma har ta kawo abin da za ta ba ayanta da rana ma ta tafi ya yi digestin ya zama wani abu ta ɗauko wani sabo ta ci kuma ta kawo ‘ya'yanta da daddar da yamma ma haka za ta yi ba ta taɓa ajiyewa ba kuma kullum Allah yana azurta ta in ka yi tawakkali ka miƙa lamarinka zuwa ga Allah ka bi ƙa'idodin tawakkali nemi ta hanyar halal in dai Allah ya rubuta za ka samu duk ta hanyar da ka nema za ta zo in ka nema ta halal za ta zo in ka nema ta haram za ta zo tun da na san in dai zan samu Allah ne ya kaddara to ne mata halal mana kan nayi ƙarya shedan kar ya ci nasara a kaina kan nayi kwana na yi haƙuri da abin da Allah ya bani wannan ita ce kaddara sannan yake wa ɗansa nasiha ya ce wa ma aka aka duk abin da baka same shi ba kuma lam yakun li yusibaka wallahi dama ubangiji ya sa wallahi duk duniya in sun taru ba za su baka shi ba amma Allah haka ya kaddara to wannan zai sa ba za mu ke rigingimu da mutane a harkar kasuwancin mu ba dan wani ya zo ya bude kasuwa kusa da gefen ka Allah ya bada sa'a kowa arzikin sa zai ci ba abin da zai tare maka wata kilma sai dai ya kara maka sai ce sami rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu ji manzon Allah yana cewa inna awwala ma khalaqa Allahu alqalam farkon abin da Allah ya halitta shine alqalami ana hadisi ne ingantacce farkon abin da Allah ya halitta a duk halittan duniya shine alqalami ina wanda suke cewa hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko waye ko wannan duk ƙarya ne hadisan su inganta ba kirkire-kirkire ne a haƙƙin annabi abin da Allah bai tabbatar bana ba wanda Allah ya halitta shine alqalami faƙala lahuktub Allah sai ce rubuta aka ce alƙalami ka rubuta ƙala rabbi ma za aktub ya ubangiji me zan rubuta ƙala uktub makadira kulli shi Allah ce ka rubuta duk abin da zai faru da kowa da komai dukkanmu na yanzu fa an rubuta daga ranar da aka haife mu abin da zai same mu muna jarire muna banya mun tashi na arziki na talauci na farin ciki na bakin ciki na kuɗi na babu kuɗin na iyalan da zaka aura na abin da zaka aifa na yaushe zaka aifa a wani time a wani hali a halin ka shirya baka shirya baka duk matar aya za ta aihu a Gombe ne a Bauchi ne a Kano a kasar waje duk ubangiji yayi mutuwanka anan zaka mutu a can zaka mutu a ina za a binne ka za a ganka ma ba za a ganka ba ya za a yi duk yana nan a rubuce yasa kawai mutum sai kaga haka kawai mutum sai kaga wuce kawai ya tashi yana gaggawa ni fa gobe zan yi tafiyan nan gurin da Allah ya kaddara ya kira shi kwanan da wata uwata ta turo min hotunan video na 'ya'yan yar'uwarta guda biyu yaran daga saudiya rana tsakar uban ya ce ku tashi wani sati za mu je najeriya ke wasu ki shirya za mu tafi cewa ita ba za ta je ba su ne ba su taba zuwa ba yara ƙanana ɗan shekara bakwai takwas haka sun yi wayo ga surutu sun zo najeriya da kwana uku ita wannan yar uwar ta je ta ziyarce su har tana bidiyo da su tana bidiyo da su wallahi ba a yi sati ba suka kamu da malaria ɗaya ya rasu yau ɗaya ya rasu washe gari buga saudiya a jere ɗaya da siyo ɗaya da su washe gari uban kuma lafiyarsa kalau uwar lafiyar ta kalau tana can abinda Allah ya katar babu yadda ka iya Allah ubangiji ya mana mai kyau to sai ke ce masa ya bunayya ya kai ɗana yawa ya ce mai zan rubuta ya ce ka rubuta abin da zai faru har kiyama ta tashi har ranar da za a yi tashin kiyama sai da ya rubuta alkalami ya rubuta ya bunayya Ubada bin Samun ya gaya wa ɗansa wannan ɗan shi ake ce masa Walid sunansa Al-Walid Al-Walid ibn ibn Ubada ibn Samit yake ce ya bunai ya kai ɗana Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kun manzon Allah yana cewa man mata duk wanda ya mutu ala ghairi hada ba akan irin wannan imanin cewa abin da ya same ka dama haka ne ba abin da ka rasa dama haka ne falaysa minni annabi ya ce bana tare da shi ba musulmi bane wa fi riwayatin li Ahmad aw wata riwaya na Ahmad inna awwala ma khalaqa Allah ta'ala alqalam farko abinda Allah ya halitta shine alqalami fa qala lahu uktub sai Allah ya ce masa uktub ka rubuta fajara fi tilka sa'a bima huwa ka'in a wannan lokacin duk abinda zai faru sai da ya rubuta ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin alqiyama duk abinda zai faru kenan komai zai faru da mu yana nan a rubuce wa fi riwayatin ibn wahab aw tarwata ibn wahab qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi cewa fa man lam yu'min bil qadari duk wanda bai imani da kaddara ba khairihi wa sharrihi alkhairinsa da sharrinsa a harakahu Allah bin nari Allah zai kona shi a wuta wa fil musnad ya zo daga musnad na Imam Ahmad was sunan da kuma littafan sunan sunanun nasa'i sunanun tirmidhi sunan ibnu majah wa inna sunan dinna an ibn dailami daga ibn dailami ibn dailami shine abdullah ibn fayrus abu yusuf wasu na ce masa abu bishr abu bisr wasu na ce masa abu bishr shi ne ibn dalami kenan sunansa kuwa abdullahi ibn fairuz yake cewa a taito ubayyu bin ka'ab ubayya bin ka'abin na zo wajen ubayyu dan ka'ab sahabi ne shi wannan ya zo wajen wannan sahabi din faƙultu sai na ce ya tambayi sahabi ubayyu bin ka'ab yake cewa faƙultu sai na ce fi nafsi shay'un min alqadari a zuciyata zuciyata tana susa game da kaddara din nan yanzu komai a ce Allah yana sanar da shi yana rubuce da shi kuma a ranar zai same mu kuma haka yake ni ina so ka karanta min wasu hadisai da za su ƙara sa min nutsuwa fa ne ka bani hadisi bi shay'in ga wani abu la alla Allah yuzhibuhu min qalbi la alla wannan abin da nake ji a zuciyata shedan yana so samin ya fita daga zuciyata fa qala sai yake cewa kafin ya gaya masa hadisin zai masa wa'azi yace lan anfaqta mithla uhudin zahaban da za ka ciyar sadaka kwatankwacin dutsen uhudu na zinare dukka sadakar da shi fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari Allah ba zai karba maka ba har sai ka imani da kaddara sai ka imani da kaddara mai kyau da mara kyau sannan Allah ya karba maka aikinka wa ta'lama kuma sai ka san annama asabaka ka tab sai ka tabbatar annama asabaka duk abin da ya same ka lam yakul li khati'aka dama ba zai kubuce maka ba in kai ka samu abu wallahi dama ba, ba wanda ya isa ya hana ya same ka wa ma akhta'aka duk abin da ya kubuce maka kuma baka same shi ba lam yakul li sibaka dama ba za ka same shi ba walau mutta ala ghairi hadha wallahi in kai da ka mutu baka da wannan imanin cewa duk abin da ya faru da mutane haka yake abin da suka rasa haka yake abin da ka samu haka yake abin da ka rasa haka yake komai yana tafiya da sanin Allah da ilimin Allah da da ganin daman Allah in baka duk wanda ya mutu ba a wannan ba lakunta min ahalin nari yace wallahi kai dan wuta ne in ka mutu baka da wannan imanin kai dan wuta ne qala sai ke cewa fa ataitu abdullahi sai nazo jan abdullahi bin mas'ud shi ma ya ƙara min wani wa'azin wa hudhaifata nazo jan hudhaifata ibn al-yaman wa zaid ibn thabit nazo gurin zaid ibn thabit ma fa kulluhum haddathani bi misli zalik dukkan su suka gaya min irin wannan hadisin da ubayy ibn ka'ab ya gaya min cewa dole ka yi imani da kaddara in ka mutu ba a haka ba za ka shiga wuta duka suka ban wannan labarin kuma suka ce ani nabi sallallahu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne sahihi imam hakim ya ruwaito shi a cikin al-mustadrak shek albani ya inganta shi a cikin as-sunna libn abi asim hadisi na 245 hadisi ne ingantacce wannan shine babi na kaddara a yi imani da ƙaddara ake yawan karanta babin kullum za ka yi samun nitsuwa kullum in ka fita dan abin da ka mallaka ya ce yau fushi ne Allah ya ƙaddara min Allah ya masa albarka in ka rasa sai ka ce haka yau Allah ya ƙaddara kuma bahaushe yana da ƙoƙarin ɗabbaka ƙaddara haka Allah ya ƙaddara shi kuma bahaushe wani lokaci har yake wuce gona da iri ma a babin ƙaddara a riƙe ta komai haka fa Allah ya ƙaddara haka Allah ya nufa in Allah bai nufa ba abin da zai faru to amma fa ana so kai aiki kuma in kai aiki karkashin aikin ka duk abin da yazo to hakan hakan take sannan ba a so ka zauna ka zauna kawai ka ce a tunda Allah ya kaddara in yau ba ba an ce duk abin da na samu yau haka Allah ya kaddara ba to me zan sha wahala bazan bazan yi aikin ba bari kwanta kawai a Qur'ani cewa yayi mu yi aiki wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu ku yi aiki Allah zai ga aikin manzon Allah zai ga aikin abinda aka datar da kai za ka samu sanadiyan wannan aikin to in kai Allah zai sa ka samu ubangiji ya umarce ka kan aiki don kaddarar abin ta bi kan aikin amma karka kwanta ka ce zai zo shi sa ba a yadda ka kwanta kan kwalta ka ce in dai Allah bai sa zan mutu ba to ba zan mutu ba a za ka samu kuskure ai Allah ne ya sa za ka mutu shi ya sa ka je kan kwalta ya za ka tafi to karka yi haka karka kwanta ka ce ba zan nemi kuɗi ba a kawai shi kenan tunda Allah ya kadara za a zo a je ka nema neman ibada ne akwai lada ka samu matsala a neman a bata maka rai kai hakuri lada ne ka samu a wannan lada akan lada Allah ya mana jagoranci sai Allah kai mu gobe za mu shiga babi da yake magana yin hoto daukan hoto da yin hoto Allah ya mana jagoranci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh